نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم استودعتك ما علمتني فارجده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله قواعد شافي نوى ashirin da bakwai ne za mu tashi ashirin da takwas ya za mu tashi to wa man mata lailatal jumu'ati haka nan da mutumin da ya mutu a daren juma'a au yau maha ko yinin juma'a ba a masa tambayar kabari in dai musulmi ne ya rasu a daren juma'a ko a cikin yinin juma'a to ba a masa tambaya in ya je kabari wa man dawama ala qira'ati suratul malik da kuma wanda ya dawwama a bisa karanta tabarakal ladhi bi yadihil mulk yace suratul malik kullu lailatin dukkan dare duk dare in ya zo kwanciya zai karanta tabara ba za a masa tambayar kabari ba in ya mutu au qara'a suratul ikhlas ko ya karanta suratul ikhlasi kul huwallahu ahad har ƙarshe fi maradihi allazi mata fihi a cikin jinyarsa wanda ya mutu a cikin sa jinyarsa ta ajali in ya samu ya karanta kul huwallahu ko kafa ɗaya ne tak in dai bai tashi a wannan jinyar ba ya rasu to ba za a masa tambayar kabari ba wal muradu da kuma murajidi mai yin dako na abokan gaba ko kuma wanda yake karewan girkin daga ana ce masa dako ana ce masa girkin daga shine ribaɗi murabit ismu fa'il ne mai yin ribaɗi wanda yake tsare wata kafa domin kar kafirai su shigo su yaƙi musulmi ko wata baki ko ƙofar gari ko bakin wani ruwa da ake tsoron kafirai za su tsallako su yaƙi mutanen gari ko wani daji da ake tsaro kada kafirai su zo su yaƙi musulmai to in ya shiga wannan aikin na tsaro shine murabidi idan ya mutu a wannan gurin ko abokan gaban suka kashe shi ko ajali ne ya riske shi a wannan gurin na ribaɗi to shi ma ba za a masa tambayar kabari ba malam ce fa ha'ula'i waɗannan mutane da muka lissafo tun na jiya har zuwa yau shuhada'ul akira su ne shahidan lahira a lahira shahidai ne amma a duniya ba shahidai ne ka gane ai wanda ya mutu a filin yaƙi jihadi fi sabilin layi shine shahidin duniya da lahira amma su waɗancan shahidai ne a ranar lahira la yusa'aluna ba a musu tambayar kabari ka shahidin ma'araka kamar shahidin da ya rasu a fagen fama shi ne wanda ya rasu a jihadi fi sabilin nan dukkan su ba a musu tambayar kabari wakila a wani kauli aka ce yusu aluna ana musu tambaya su waɗancan wa yuna hamunar jawaba amma ana kimsa musu amsar ana sanar da su amsar tambayoyin da za a yi musu kafin a yi musu tambaya sai an sanar da su amsar daga an tambaye su sai su ba da amsa ba tare da wahala ko jinkiri ba to alhamdulillah sai mu tashi wasu fatin su'al akadari barka da maya kudu ya gida alhamdulillah shafi na nawa ahalari shafi na ashirin da uku babun tisahu babun tisahu na hamsin da uku dai ko shafi na hamsin da uku babun fi sahau wannan babi ne da zai mana bayani cikin hukuncin rafkanuwa a cikin sallah wa sujudu sahwi fi salati sujjadar rafkanuwa a cikin sallah sunnatu sunna ce sunna ce in kabli ta kama ka kai kabli idan ba'adi ta kama ka kai ba'adi falin muqsani domin ragi kadai da mutum yayi na wata sunna mai ƙarfi ko sunnoni guda biyu zuwa sama sajida ta zai yi sujjadu guda biyu kabla salami gabanin yin sallama ragi ana mana sujjada kabli ne ba a da tamami tashahudai ne bayar cikan tahiyoyin nan na sallah guda biyu in sallar mai raka a uku ko hudu ne wanda ake mata tahiya biyu to bayan tahiya ta biyu ta cika ba abin da ya rage sai yin sallama to a wannan lokacin zai yi sujjada guda biyu yazidu yana ƙarawa ba'dahuma bayan sujjadun nan na qabli yana ƙara tashahudan akhar wata tahiyya daban bayan ya sallah mai risala ce wa kila la yu'idu tashahuda eh a wani kauli aka sai ba zai maimaita tahiyya ba inda yayi tahiyoyin sa gaba ɗaya daga yayi sujjada guda biyu nan daga ya zauna ya daidaita kawai sai ya sallama in yi haka ma ya inganta wato kaulani ne mashuhura ne amma shi mai ahalari ya ɗauki wancan ƙablin da yake yazidu da shahudan akhar yana tsara tahiya daban ba'dahuma bayan sujjadun nan guda biyu wali ziyadati domin ƙari kuma wannan wa ziyadati yake amma wali ziyada ne wanda bai gyara ba ya gyara saboda adabi ne na falin nukusani can ai ba cewa yi wa nukusani ba falin nukusani ba da kunta zai zama wali ziyada yawa yawa wali ziyada ba kuma kisra ne da takurin ba yawa shi wannan ya kawo shi a matsayin mubtada kawai sabon zance wa ziyadatu da tani a wali ziyadati ne domin adabi ne na falin nukusani wali ziyadati domin ƙari kaɗai in ka duba a cikin shari'in a sama da hatimin na sujira ta uku ba daga can sama ba sama da hatimin ɗaya biyu uku in ka duba ƙarshe ya kawo da lanjaye guda biyu walin ziyada ka gani ba to na sharhin ya yi daidai a cikin masanin ne aka kuskure aka ce wal ziyada eh shi ma yawwa shi ne asali gashi shi ma a sharhi ya kawo wali ziyadati sajda tali domin ƙari zai yi sujjadu guda biyu ba da salami bayan sallama in ya ƙara raka'a ko ruku ko sujjada ko ya maimaita fatiha a raka'a ɗaya zai yi sujjada bayan sallama bambancin ƙabli da ba'ali ita ƙabli in an rage sunna ne ake yin sujjada sunna guda ɗaya mai ƙarfi ko sunnoni guda biyu kamar da na faɗa a farko in an rage rukuni to sujjada ba za ta yiwu ba ko dai a kawo rukunin nan ko kuma a canja raka'a ko kuma sallah ta ɓaci amma ita sujjada ba a di in an ƙara mustahabi ko sunna ba za a yi sujjada ba ba a di ba sai in an ƙara rukuni shine shine bambancin ita wacce in ka rage rukuni sallar ka ta ɓaci sunna ne in ka rage za ka yi ƙabli ita kuma wannan ƙari don ka ƙara mustahabi in kai sujjada ƙabri sallah ta ɓaci amma in ba a dina to ba a din ba ta kama ka ba ba a yin ba a dan an yi ƙarin mustahabi ko da an yi ƙarin sunna ba ka ga an ce wa man karrara surata wanda ya maimaita sura ɗaya a raka'a ɗaya yake au karaja min surata ila sura au raka'a qabla tamamin sura fala shay alayhi duka wannan saboda sunna ce ko a bai ta fatiha fala budda min kamaliha ba makawa sai ta cika to saboda haka ya kamata mu tantance wajen rage in an rage sunna ne ake yin kabuli idan farilla aka rage ba za a yi kabuli ba ko dai a kawo ta ko sallah ta baci wajen ƙari ne in an ƙara farilla ake yin sujjada ba a bi dan an ƙara mustahabi ko sunna babu sujjada ba'adi ya ta shahadu mutum yana yin tahiya ba'adahuma bayan sujjadun nan guda biyu wa yusallimu yana sallamewa taslimatan ukura sallamewa wata daban bayan sallamar farko ta sallah in ne sujjadu guda biyu ya zauna ya ta ya zai sake yin sallama ita kabari sallama ɗaya ce sallamar sallah ita ko ba a sallama biyu ce bayan sallamar sallah za a yi sallamar sujjada ba a to alhamdulillah ne na eh mm mm mm mana zai maimaita in ya maimaita wancan ta bakon ai arab kano ya yi ta ko ba da gangan ya asirta ba saboda haka wannan ta biyun da ya maimaita ita ce ingantacciya fatiha saboda haka in ya idan zai yi sujjada ba alaihi salam ta gane ai wannan mai iziya ya gaya maka sai ne shafi dari da tamanin da shida ina za mu tashi wa aƙallu ma yujzi'u fi bahaya mafi ƙarancin abin da yake isuwa cikin yin layya min al na shekaru shekarun dabbobin da ake layya da su mafi ƙarancin shekarun yin layya aljaza'u min al-da'ali ya kai jaza'i shine shekararre min al-da'ali na tinkiya wal ma'azi da akuya rago da ɗan taule ko akuya da tinkiya sai ya zama jaza'i wa huwa shi ko jaza'i na abba'an wal ma'az ibnu sanatin ɗan shekara eh shekararre shi ne mafi ƙaranci shekarun yin layya wannan a dunkule ma da ya kasan da ya haɗa tumakai da awakai amma an ka ware rago da tinkiya to an ce ɗan wata goma ma wakila ibnu samaniya ثمانية أشهر وقيل ابن عشر أشهر يوا كما سند هذا da akuya to sai ya mutu hukunci dai shine jaza'i hukunci akuya sai ta shekara har ma an ce wa da kala fi sanati thaniya wa sani min al sannan sai ya zama sani idan saniya ne bijimi ne ko karsana to sai ta zama sami ko saniya wa huwa shine ma da kalafin sanatin rabi'a wanda ya shiga cikin shekara ta hudu duk girman dalo ko saniya in bata gota shekara uku ta shiga ta hudu ba to ba za a yi layyar da ita ba a yi mana ai ya shiga ya ai ya gota da kalafin sanatin rabi'a yawa ya shiga shekara ta hudu wai ba sai ya cika ta ba ya gota shekara uku ya shiga ta hudu to ya halatta a yi laye da shi amma in bai kai wannan ba to sai dai kawai a yanka don ƙarin nama kana da tinkiyar ka ko lagonka kuma ka ga nama ba zai wadace ka ba sai ka sayo dalo ɗan shekara ɗaya ko biyu to sai ka yanka ka ƙara yawan nama ya ba ladan ba ladan nan yana yanzu idan idan ka ba mutum ya ci ba ka da ladan yawwa to ai kai korewa kai kace ko akwai ladan a baba na ɗaya ba in ka ciyar za ka samu ladan ciyarwa amma ba ladan layya ba yawwa ya yi sadakar nama eh to amma dai ba layya ba ne wasani min al-ibli shi kuma sani na raƙumi akwai bambancin saniyin saniya da na raƙumi wa huwa ma aufa kamsa sinina wa da kalafi sadisa shi ne wanda ya cika shekara biyar ya shiga ta shida koda da kwana ɗaya ne duk tsawonsa in bai gota shekara biyar ba baya yin layya sai dai a yanka a ƙara yawan nama wa yuttaka wato idan tinkiya da akuya ne jaza'i yana yi idan raƙumi ne da saniya sani ne yake yin layya to amma saniyin saniya yana bambata da saniyin raƙumi na saniya ma da kalafi sanatin rabi'a na raƙumi ma da kalafi sanatin sajita yawa shi ne bambancin shekara biyu wancan ya gota uku ya shiga ta hudu wannan ku ya gota biyar ya shiga ta shida wa yuttaqa fi bahaya ana kiyayewa cikin dabbobin nan na layya wal hadaya da dabbobin nan na hadaya ƙara har da dabbar suna ana kiyaye alkulubu aibubuka duk wani aibi wanda a dalilinsa zai sauya masa farashi a kasuwa to fala yujzu baya isuwa fid da haya cikin lahiyoyi wal hadaya da hayoyi aura'u dabba mai ido ɗaya dabba mai ido ɗaya wahiyar lati zahaba nuru ihda ainiha ita ce wanda hasken ɗaya idanuwanta guda biyu ya tafi wai ba sai ba ƙwayar idan ba ko akwai ƙwayar idan ko tana kiftawa amma ba ta gani da idan to ba za a yi laye da ita ballantana makauniya wanda ma ba ta gani kwata-kwata mai ido ɗaya ma ba ta yin laye ballantana makauniya saboda zai rage mata kima a kasuwa aibi ne da yake rage kimar dabba wala marizatun wala marar lafiya maradon rashin lafiya bayyanan mabayyani wanda duk wanda ya gani da kai dabban nan ba ta da lafiya to ba a yi layya da ita domin kimata za ta ragu in an kai ta kasuwa wala arja'u haka nan wala gurguwa arajan gurgunta bayyana mabayyani wanda iziya yake ba iziya ba ga yamu risala a ba risala ba wanda littafi ne yace wanda yan uwanta suna tsere mata idan ana gudu yana ɗauki shi ita ce a baya suna ga askari to wannan ba a yi laye da ita shine arajan bayyana wala ajfa'u haka nan ba a yi laye da kekashashiya ita ce gamba wahiyar lati la shamu fiya ita ce wanda babu kitse a cikin namanta ita ce gamba ba wakila aka ta hiyar lati ita ce wacce la muka babu ɓargo fi izamiya cikin ƙasusuwanta to duka ɗaya ne dabba da ba ta da bai kwaya ba za ta yi ɓargo ba ko wata ta yi ɓargo kuma za ta yi kitse to ba a yi laye da ita wala mashquqatul uzni wala dabba mai tsagaggen kunne wanda aka tsaga kunnanta yawwa yawwa illa an ya kuna shaƙu ya siran sai dai in tsagawar ya kasance kaɗan ne wa huwa sulusu shi da ɗaya bisa uku na kunnan bai wuce sulusun kunnan aka tsaga ba to wannan ba komai za ta ba zai rage mata kima ba wannan ba aibi ba ne amma in ya wuce sulusi to ba za ta yi layya ba wa kaza qad'ul uzni haka nan yanke kunnan wancan tsagawa wannan kuma an yanke kunnan shi ma idan ya yi yawa ya wuce sulusi ba za ta yi layya ba in bai wuce sulusi ba za ta yi layya qad'ul uzni yanke kunna in ya wuce sulusi la yujibu baya isarwa shi ma yake illa an yakuna yasira sai da in ya kasance kaɗan ne wa kazalika zahabu aksariz zanadi haka nan tafiyar mafi yawan jela azzanadi daban azzanbi daban azzanbu zunubi ba to azzanabu in kai fata a nuni ya zama jela a duka ɗaya ne da zalun ne da nunun da ba'un zambun zanabun aksarin zanadi in ka ce zanubu kuma guga zunubu kuma jami na azabu in ka ce azunubu zunubai in ka ce azanubu mufuradi ne na guga kasuwar guga ka gane ai kin karshen suwatu tsuru ne yace zanubi a sahabihin kala ya sa ajiri ko zanubi ya kawo wannan ba ne zunubi bane wa kazalika haka nan maka suratul karni ne karyayyen ƙaho in lam ya bara idan bai wanke ba har ranar layya launin ƙahon da ya karye ya yi jini kuma bai wanke ba har ranar layya to ba za a yi layya da ita ba in dai akwai launi ka in bari'a amma idan ya warke kafin ranar layya a jiza a wannan ya isa akwai lagunan da ba su da ƙaho ma lagunan gabar ina a nan ɗin ma akwai tinkiya ba ta da ƙaho ana yanka to ba rashin ƙahon ba ne illa launin shi ne illar shi ya sace maka illan ya bara in bai warke ba ba in bari a ajiza'a idan ya warke a jaza'a ya isar alhamdulillah mun gama layya saura aƙiƙa dabbar suna tunda kuna mana surutu sai ne risala lafiya kalam ya ɗaliban alhamdulillah na za mu tashi risala shafi nawa mun gama babin ko? ɗari bakwai da goma sha hudu babun fi ru'uya wannan babi ne cikin hukuncin mafarki wata sa'ubi da yin hamma wal udasi da atishawa wal la'ibi bin narji da yin wasa da dara wa gai riha da watanta sauran kayan caca kamar su karta da ludo da sunuka da sauransu wasabki bil khayli da bayanin yin tseren dawakai musabaka amma ta ne ta doki warrami da kuma musabaka ta harbin kibiya koyan harbi wa gairi zalika da wani wannan ƙala rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce arru'yan hasanatu mafarki kyakkyawa minar rajulin salih daga mutumin kirki salihi ba fasiki ba juz'un yanki ne min sittatin wa arba'ina juz'an daga yanki arba'in da shida minan nubuwati na annabta sharaɗi guda biyu ne mafarki ya zama mai kyau ne ba mugun mafarki ba na biyu wanda ya mafarki ya zama a rajulun salih salihin bawa ne ba fasiki ne sabon Allah ba to wannan abin da ya gani kamar wahayi ne na annabta aka kasa shi arba'in da shida aka ba shi kashi da bishara ce daga Allah ka gane ai ba Allah ya ce maka ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna yace allazina amanu wa kanu yattaquna lahumul bushra fil hayati dunya shine a ru'yar salihah wata al'ashira kuma to bishara ce Allah yake wa mu'minai salihai a cikin bacci me shar yace maka ma'anar ar-rajul salih anan yace ai wa kazal mar'atu salih haka nan mace ta kirki wai wai ba ta namiji ba eh gurare da yawa aka kawo namiji to ba namiji kada yake nufi ba har da mace ina fata an gane wa marra aminkum ma yakrahu manzo Allah yace duk wanda ya mafarkin abin da yake ki minkum daga cikin ku daga cikin ku ku mu'minai mutum ya mafarki mara kyau abin da baya so ya same shi a rayuwa to fa idan kada idan ya farka fal ya tukul yayi tofi an ya sarihi a gefen hagunsa salasan sau uku ba tare da ya karanta komai ba ba tare da ya tofar da yawu ba tuk tuk tuk zai yi sau a gefen hagunsa wani ya ƙuli sai ya ce Allahumma inni a bika min sharri ma ra'aitu fi manami an ya durra ni fi dini wa duniyaya in yayi tofin nan sau uku sai ya ce Allahumma ya ubangiji inni cewa ni a bika ina neman tsari a wajenka min sharri ma ra'aitu daga sharrin abin da na gani fi manami a cikin bacci na an ya zurra ni ina neman tsari kada ya cutar da ni fi dini a cikin addini na wa duniya ya da duniya ta to idan kai wannan wannan abun ba zai cutar da kai in dai kana farkawa kai wannan yadda manzo Allah ya ce to shikenan ka samu maganin wannan cuta ko wannan mafarkin wannan hadisin sahihu muslim imam muslim ne ya rawaice shi a sahihinsa wa man tasa'aba wanda kuma yayi hamma fal ya za'a da hu ya dora hannunsa na hagu a lafiya akan bakinsa ba hannun dama ba mai halin misali yake hannun hagun ma bayan hannun ba tafin hannun ba ya dora bayan hannun da yawanci da tafin ake rikewa ba daidai ba ne in kai hamman za ka iya rike wani abu da za ka ci ai da hannun da bayan hannu ake so mutum ya rufe baki wa man adasa wanda ya atishawa fali ya kuli alhamdulillah ya ce alhamdulillah wa alaman sami'ahu wajibi ne akan wanda ya ji shi ya hamdulillah duk wanda ya ji shi yana gode wa Allah an ya kula da hushi kuma ya ce masa yarhamukallah Allah ya ji kanka sharadi ne sai ka ji ya gode wa Allah ba daga yayi atishawa za ka je masa yarhamukallah sai ka ji ya ce alhamdulillah sannan ya zama wajibi a kanka ka ce masa yarhamukallah wai ruddul adisu alai shi kuma mai yin atishawan zai mayar alaihi ga wanda ya ce masa yarhamukallah sai ya ce masa yaghfirullahu lana wa lakum Allah ya yi gafara lana gare mu mu masu atishawa wa lakum da ku masu gaida masu atishawa au ya kulu ko kuma ya ce masa ya hadi kumullahu wa yuslihu balakum ya hadi kumullahu Allah ya shirye ku wa yuslihu balakum ya jala zukatan wa la yajuzu alhamdulillah mun gama hukuncin mafarki da hamma da atishawa sauran hukuncin dara da da musabaka ta doki da kuma harbin kibiya alhamdulillah sai ne na a ina ne aka ce wa gairi ha a'a damir yana koma ga allabi bin lardi ai abu uku aka faɗa kafin damirin abu abu abu uku ne a abu hudu ma kai الرؤيا والتساؤل والأناس والليل بالنبي to a ƙa'ida malamai suna cewa addamiru ya udu ala aqrabil mazkur damiru yana komawa ga mafi kusanta abin da aka ambata to da waɗannan abubuwan ne ne mafi kusa da lamirin in kai rubat shi ne allaib bin nazbi to damirin yana komawa ga dara ka gane me yi to a saboda yana magana ne da akarabul mazkuri ya ware guda ɗaya ka gane yayi shi lamiri yana da ƙa'idodi yanzu malamai suka ce idan aka samu muzafun wa muzafun ilai kowanne ai suna ne muzafun suna ne ko muzafun ilaihi shi ma suna ne. To idan aka musu lamiri ɗaya, lamirin nawaye, na muzafin ne ko na muzafin ilai? A ƙa'ida a ƙarfin mazukuri, ai shi ne muzafin ilai, ɗan kace, eh? Yanzu idan kace, Abdullahi, eh? Mata, me ya kace to a cikin waye muzafu abdu to waye muzafu ilai to wannan da birin zai koma gawa eh eh yi mana kaga anan ya koma ila abadil mazkur ba aqrabil mazkur ba yawa idan muzafu wa muzafun ilayhi aka kawo to akasari ba fa duka ba akasari damiri yana komawa ila aqrabil ila ila ila ila ila mudafu ila mudafi amma idan haka kawai aka kawo sunaye masu yawa ba mudafu wa mudafu ilai to damirin yana komawa ila aqrabil mazkur amma in mudafu wa mudafun ilaihi ne to akasari damirin yana komawa zuwa ga muzafin ba muzafin ilai ba amma fa akan samu tsaitsaiku lugogin da ta saba wannan kamar a cikin alkur'ani akwai inda aka kawo damiri amma kuma yana komawa ne ji malaman tafsiri zuwa ga muzafin ilai kamar faɗin Allah a suratul lan'ani ne ko da yake aula hama shinzirin fa innahu rijsun kaga lahama kinzirin mudafu ne wa mudafu ilai lahama mudafu ne kinzirin madrur bil idafa ko to idan ka ce fa inna hu din na aida miru aw lahama kinzirin fa inna hu rijisun to inna hu din da mira kuma ga me yawa kaga anan ya koma ga ga mudafin ilai ya saba waccan ka'idar saboda idan ka ce za ka mai da damirin zuwa ga a'a zuwa ga mudafu to ka nuna a jikin alade naman ne kawai na dasa in ka ce damirin zai koma ga lahamun tun da shine mudafu to naman ne kawai na dasa kayan cikin ba na dasa bane jinin ba na dasa bane kashin da fata eh da kai da kafa duk za ka iya ci kenan eh to amma wannan da birin zai koma ne ga muzafi shi kinzir din fa innahu shi kinzir ba wai naman alhanzir ba gaba ɗaya sa dungurungun kawai rijisu ne annan da miri ya saba bai koma ga muzafin ba ya koma ga muzafin ilai to ana samu wannan ana duba qarinatul hali in an ambaci lamiri lalle yana da kyau dama a lura ina yake komawa amma wancan da muka kawo da aka ce al-ru'ya wata sa'ub wal ulas wal laybi bin nafsi da yace wa gairi ha wannan yana komawa zuwa ga aqrabul mazkuri ka gane ai da ma ba mudafun da mudafun ilai a cikin sa to sai ne asali to akwai hashiyatul adawi walwal abdullahi na gwani sakiru Malam Abdullahi wanne mai saƙe fari? To, na sabi. Malam Abdullahi na Malam Dodo. Kanin Malam, a uba ka yabu Malam Isa haka. A'a, a'a, ba da jima. Sai da jima. Yana kabaru. Oh, shi ne ya kira ka da lambar kabaru ko da lambar sakana. Yana kabaru. to ina ina ina mu tafi alai alai buba mai yana kamar ko ya dawo ko sai mai tafi kamar eh to ai ya mana sallama wannan ganin da ka masa ina ga kuran laraba ne ko mu ya zo nan jiya su biyu ta ci yawwa haka ne lalle ke gobe za su tafi yau dai ta'aziyya ne to ina ne za mu tafi ɗari biyu da arba'in da biyu وقد بدا الشيخ اسدرا تنوى حاشيه الادوي 242 وقد بدا الشيخ بصلاه الصبح حقيقه malam mai risala bada'a ya fara bi salati subhi da ambatan suna da lokaci na sallar asuba fa qala yake amma salatu subhi amma kaga sallar asuba فهي الصلاة الوسطى إذا تعيش من الصلاة الوسطى أما فإن أهل المدينة أوجد مالكا ومتانا المدينة لألا تهاجزوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين مالكا وسكة صلى الأصباء إذا صلاة الوسطى فبو دمين أظهر الأثر دلانة أكيسو ba da daddare ba ko magariba da isha bayan rana ta faɗi da daddare aka yi ko ita kuma sallar asuba tana tsakiya ita ba za ka ce mata da daddare ba da alfijir ya hudu ba za ka ce mata da rana ba rana ba ko to tana nan ita a zage suka ce ita ce salatu ne duba da la'akari da masallolin biyar ne waɗancan suna musharaka da juna a zahar da la'asar ita ba magariba da isha suna musharaka da juna da daddare to ita asuba ita ta koma tsakiya ta waye ba ta cikin waɗancan sallolin yini guda biyu na rana ba ta cikin waɗancan salloli guda biyu na dare to sai imam mali yace sallar asuba ita ce salatu rusta saboda haka ma yake yi alƙunufi Allah ya ce wa ƙumu lillahi ƙasiki ku tsaya kuna masu yin ƙunuti lillahi ga Allah yadda a cikin sallar asuba za a yi a fahimta imam malik to amma mutanen madina mutanen maka su ne shafi'awa su ka ce sallar la'asar ita ce salatu busuɗa kuma suna da hujjar su a lafazin hadisi na yakin kandar da manzo Allah ya ce qatalahumullahu Allah ya tsine wa quraishawa mana una ko ko haba suna an salatul asri salatul wusta ta zo da lafazi a wancan hadisi wa hiya salatul fajr asuba dai ita ake ce mata sallar alfijir sunanta ne to alfijir yana hudowa yanzu biyar da minti daya amma fa yana turawa da tun biyar saura goma har yanzu ya zo biyar ɗin ma hadda minti ɗaya kaga minti goma sha ɗaya nan gaba zai dinga ƙaruwa har ya biyar da rabi ma shiga sallah ba a kai da kwata ai alfijir ya kai wajen minti goma sha da hudu wannan ita ce sunayenta salatul subhi salatul wusda salatul fajr ka lura da lafazin salatul fajr in aka ce salatul fajr sallar asuba ake nufi amma aka ce raka'atanil fajr to nafila ake nufi ta hudowar alfajr kafin sallar asuba duka ana musu idafa da alfajr salatu mudafun alfajr mudafun ilai in sallah aka kira aka ce alfijir to asuba ce amma in raka'o'i aka ambata aka ce alfijir to wannan nafila ake nufi ta hudowar alfijir yawwa dan alqur'ani ma bai ka salatu subhi ba kwata kwata bin qabli salatul fajr wa min ba'di salatul isha ko salatu awratin lakum alqur'ani ma da salatul fajr ya kira ka kuma asuba ake nufi kaga dole wannan sunan yayi tasiri saboda da shi ne lafazin alqur'ani ya zo da shi mala ya ce alfa'u wannan far addakilatu ala damiri wata ta shiga wannan lamirin me damiri shine hiya to ai sai da yake fahiya yake ko hiya damiri ne na salatu subi to wannan fa'un din da ta shiga damirin damirin kuma al'awwali na farko ka san damirin biyu ne a ƙarshe ce maka wahiyar salatul fajr ba ko yake fahiyar salatul rufu da ahli ahli madina wa hiya salatul fajr ai damirin biyu ne to fannan da ta shiga damiri na farko na salatul rufu da ko al munfasili ko damiri ne munfasili la mahalla la ita fadin ba ta da mahalli min al irabi a cikin irabi ba za ka sai mata fa'u sabariya ba ba za ka sai mata fa'ul ibtida'iyya ba ba ta da mahalli in cewa aka yi ma amma salatu subhi hiya salatul wusda yayi jalan zance ne kawai aka ce fahiya sai dai wa jawabu amma jawabu amma din yaci yana zuwa nan gaba karka ce saboda an ce amma salatu subhi ka san ana cewa alfa'u waqi'atun fi jawabi amma a ka'idar nahwu yana so ya fahimtar da kai kar ka zaci wannan fawo din jawabu shar'i ne na amma a ƙa'ida aka ce amma to jawabin sa zai zo da fana kamar suratul kafi ammal gulamu fakana ammal safinatu fakanat ammal jidaru fakana ka gane ai duk inda aka ce amma ko a farkon lissafi ne aka ce amma ba'adu sai a ce faqad qala amma ba'adu faƙar sa'alani ba'adul asibika ko inda aka ce amma to dole jawabinta zai zo da fani to kuma nan gashi an ce amma salatu subhi kuma aka ce fahiya kaga za ka yi tsammanin wannan fa'ulin waƙi asul fi jawabi amma to yace ba haka bane ita wannan fadin la mahalla laha min al ba irin wancan bace wa jawabu amma ya fi jawabu amma din zai zo nan gaba wannan din ba ita ce jawabu amma ba ka gane ai wa qad zukira laha zakara laha salatata asma haqiqa mai risala ya ambaci sunaye guda uku laha da sallar asuba ya kira ta asubu salatu subhi wal wusda ya kira ta salatul wusda wal fajr ya kira ta salatul fajr wa baqiya rabi'u akwai suna na hudu da ya rage malam bai faɗa ba wa hiya shine al gadatu yi ana ta mata salatul gadati sallar wayewar gari ba sai alfajr ya hudo gari ya waye ba ake yin ta ka gane ai wa subu to zai koma sunan farkon da yace amma salatul subhi wa subu abinda ake ce masa as-subhu mushtaqqun abin tsagowa ne min as-sabahi daga wayewar gari as-sabah ko kuma kuna cewa barka da asuba eh ko wai barka da wayewar gari kenan daga as-sabah ne aka samu as-subu wa huwa shi kuma lugha na as-sabahu da larabci shine al-bayadu fari ba al-fajr yana hudowa gare fari ba yawo wato daga nan aka ishtiqaqin suna as-subhu min as-sabahi shi ko ma'anarsa a luga shine albayabu wakila aka ce a'a shi as-subhu mushtaqqun min as-sabaha an tsago shi ne daga as-sabahatu sakin fuska wahiyal jamalu shine kyau shi kuma a luga ba daga daga as-sabahu ba kaga kuma me bambanta as-sabahu da as-sabaha shine ta'ul nan lam ta'anisi as-sabahu kamar muzakkari ne asabahatu kamar mu'annasi to amma kuma ma'anarsa a luga daban-daban in aka kira shi da muzakkari asabah ana nufin albayadu idan aka kira shi da ta'alifi aka ce asabahatu ana nufin aljamalu to amma fa suna haduwa yawanci fa abu yana da kyau aka ce kai wannan matar fara ce ana nufin kyakkyawa aka ce kai wannan mata da kyau take to in ka duba za ka ga fara ce ko kusan kusan yana zuwa aka ce kyakkyawa kyakkyawa ce to za a ga farar aka ce kai akwai wata farar mata da na gani yana nufin kyakkyawa to kusan sun hada a nan wannan ma'ana a subuhu kenan yace wal fajr shi kuma kalmar al fajr mushtaqqun abin tsagowa ne min al intijari daga karwatsewa aka ce in fajarul qumbulatu ko in fajaratul kumbula ana nufin bom ya tarwata ba haka masu labarai suka faɗa ba shi ne infijar wa izal biharu hujjirat yayin da tekuna na duniya suka tarwatse suka keta ƙasa duniya gaba ɗaya ta haɗe ta zama ruwa gaba ɗaya a nan shi ne wannan infiraji na infijari ta wa nisbatu li ahlil madina dangantakar wannan suna da malam ya jinkina wa mutanen Madina cewa Allah hal wusda sallar asuba ita ce salatul wusda a wajensu ya hata nidu yana kunsa an ya kuna mutabarri'an ya kasance mai kubuta ne ko shi ne risala ya zama ya kubuta minhu daga wannan kauli kamar bai da shi ba kenan da ya ce salatul huda ita ce sallar asuba ce salatul huda a wajen mutanen Madina to shi a wajen sa kamar shi bai karbi kaunin ba kenan ko ai da sai ce inda na inda mutanen Madina malikawa ne kai ma ba malike ne sai ka ce sahiya salatul huda inda na amma da yace inda ahlul madina to zai iya tunanin mutum zai iya daukan shi ɗin ya yi bara'a minhu daga wannan ƙaunin. Wa ya ta minu, ko, amma zai iya ƙunsa kuma wa huwa al'aƙarab wannan ihtimali na biyu suna mafi kusa, an ya kuna ya zama murtabiyan lahu ya yi daga ƙaunin. Duka biyu zai iya ƙunsa, sai ka nutsu za ka gane me yake nufi a cikin biyu, ko dai ya yi bara'a ko kuma ya yadda. to amma na biyu shi ne a ƙarabu ya yi da shi ne shi yasa ya kawo da bai da shi a mazhabar ba da ba zai kawo ba wa huwa al-aqrabu fa ka'annahu yaqulu kamar a cewa as-salatu lusda kaga sallan nan matsakaiciya allati akkada Allah amra bil muhafazati alaiha wanda Allah ya ƙarfafa umarni cewa a kiyaye ta da yace hafizu ala salawati wa salati lusda akkada Allah al-amra bil muhafazati alaiha Allah ya ƙarfafa umarni da kiyayewa gare ta kar a yi wasa da ita kamar ya cewa hiya salatu subhi ita ce sallar asuba ijma'i ahlul madina da ijma'in mutanen madina wa ijma'uhum shi kuma ijma'in mutanen madina hujjatul hujja ce inda maliki a wajen imam malik duk aikin da ya ga mutanen madina yana nufin malaman da ya karatu a wajen wanda ake ce musu malamai wanda ya tarar a garin madina suka yi ijma'i akan wata mas'ala babu saɓani a wajensu to imam malik ya samu hujja ko akwai wani hadisi zahiri da ya saba wannan to zai ajiye hadisi nan ya ɗauki amadu ahlul madina shi kaɗai ne yake da wannan ka'idar imam malik in dai aiki ne malamai madina da ya samu sun yi ijma'i ba saɓani to duk girman hadisi duk ƙarfinsa in ya gashi zai ajiye saboda ya san malaman nan gaba ɗaya ba za su sami su jahilci hadisin nan ba kuma su suke rayuwa a garin da annabi ya rayu su suka ga sahabbai da suka rayu a madina dama akwai fuqaha saba wato sahaba guda guda bakwai kuma duk a madina suka rayu saboda haka ya kafa wannan hujja shi kadai jima'in mutanen madina hujjatu inda maliki to wa jawabu amma qawluhu fa awwalu waqti ya to kaji jawabin ya zo da fa wancan fahiya ba jawabin amma bane to alhamdulillah sai mu tashi wa jawabu wa jawabu amma qawluhu fa awwal waqtiha wato kace amma salatu subhi fa awwal waqtiha insida'u al-fajr al-mu'tarid bid-diya'i fi aqsa al-mashriq shine jawabu shine jawabu amma dole askar na za mu tashi shi ma shafin na nawa askarin ɗari da biyar? A'a. To, ɗari da hudu ne? Ina za mu tashi. Wa yi ta haɓu ta jimiruhu, ana son ƙansasa mamaci da turaren wuta, aljamru ba galwashi ba, to ana nufin a samu galwashin wuta, a zuba turaren wuta, a turaren gawar mamaci. wanzaru alhanubu kuma a yayyafa turare na ruwa shine alhanub ala kulli lifafatin akan dukkan mayafin da za a nade shi da ita idan mayafai aka masa zalla guda uku ko biyar to kowanne a yayyafa masa turare idan ma ai masa riga ne da izar da rawani kowanne kafin a je a nada masa a yayyafa masa turare na ruwa wa alama fasilihi haka nan ana so a shafa masa turare a mahaɗar gaɓoɓinsa, mahaɗar gaɓa, nan, da nan, da nan, da nan, duk a shafa turare. Wa masajidihi da guraren sujadarsa, wurin da in yi sujada yake taɓa ƙasa goshi da tafuffukan hannu da gwiwoyi da cikin manyan ayyan su ne masaji. A shafa turare. Kanon masaji a nan ba masallaci ake yi ba. ka gane kamar da malamin tafsiri suka fassara ayan nan ta kuluhiyya da Allah ce wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada gaɓoɓi da ake sujjada su ne masajid ba masallatai waɗannan saboda Allah ya ce fala tad'u ma Allahi ahada kar ku kira sunan kowa tare da Allah to kuma mun san an zo masallaci a iqama an ce ashhadu an la ilaha illallah ana cewa me shaɗu Allah Muhammad Sula, to ka kira sunan wani kuma tare da Allah, ka ce ashadu Allah ilaha illallah, ka ce ashadu Allah Muhammadin Rasulullah, ka ga ka kada wancan ka'ida, in masaji da masallatai ake nufi ke. In ka ce masaji da masallatai ake nufi, to bai kamata in ka ce ashadu Allah ilaha illallah kuma ka ce ashadu Allah Muhammadin Rasulullah. Tun Allah, tunda Allah ce fala tad'u fala ta tsokar ka kira a hada wani na Allah tare da Allah. Saboda haka abinda ake nufi masajid irin na luga ne a nan. Nan da yake wa masajid ba masallatan da ya gina za a ji ana yi a fa'a turare. Ka gane guraren su zira dama lugar masjid gurin yin sujjada. Masajid guraren yin sujjada. To a nan na jiki ake nufi ma'ana wa anal masajida guraren da ake yin sujada a jikin ɗan adam goshi da hanji da takubbuka da gwiwoyi to wannan nan lillahi na Allah ne shi ya mallake su fala tad'u kar ku bauta wa ahadan wani mutum da waɗannan gaɓoɓin ma Allah tare da Allah abin da ake nufi kenan kar ku bauta wa wani Allah kar kai wa wani sujjada da masajid din da wannan lillahi na Allah ne shi kadai ake yi wa bauta da waɗannan gaɓoɓin ina fata an gane to masajid anan irin wancan na waccan ayan ne wa alama fasilihi wa masajidihi a shafa turare a guraren sujjadarsa wa yusaku alama nafizihi kudunun wa yusaku a toshe alama nafizihi mazartansa kofofin jikinsa kudunun da auduga kofofin jiki amma banda dubura banda azzakari ko farji abin da yake yi kuma banda ido dama ido an ce a shafe tun jiya mun karanta daga ya cika a limtse masa ido to ana nufin kunnuwa da ƙofofin hanci da baki a samo auduga audugar ma yake muhalladun wanda aka shafa masa turare dan ba ce maka wanzarul hanudu nan kuma yake muhalladun auduga an aka yago sai a shafa masa turare sai a toshe masa kofar hanci a sake yagowa a shafa turare a toshe ɗaya kofar a yago a shafa turare a toshe kunnuwa a shafa turare a toshe bakinsa bai za uzuri da in aka nan na ɗaya shi da likafaninsa shudda a ɗaure inda za su yi wajen kansa a samu mazagi in aka nan na ɗaya shi a sa mazagi a ɗaure wajen kan wa wasa da tsakiyarsa wajen cikinsa shi ma a ɗaure warjilai da wajen ƙafafuwansa guda biyu shi ma a sa maɗauri a ɗaure sun mai humalu sannan sai a tsora shi a ɗauke shi ala na'ashi a kan makararsa ilal musalla zuwa wajen sallah an gama wanka an gama likafani wal mashu amamal janaza tafiya a gaban jana'iza idan an ɗauke shi za a je wajen yin sallah a kudalu kayi tafiya da ƙafa a gaban gawar a kula shi ya fi wanda suke ɗauke da gawar ku bar sa a baya in aka kawo shi wajen sallah sai a ajiye fa yi sallah alai sai a yi masa sallah wa hiya fardu kifaya to alhamdulillah sai mu tashi fa yi sallah alai yanda ake masa sallah din gobe ba su ne na'am ta'alimi ya zo to shafi to sittin da tara ko dai saba'in to haka to ina za mu tashi na'am fasulun fi shafaqati wannan fasali ne da zai bayani fi shafaqati cikin tausayi kai ɗalibin ilimi ko almajiri ana buƙatar ka zama mai tausayi ka tausaya wa kanka ka tausaya wa ‘yan uwanka ɗalibai, ka tausaya wa malaminka, ka tausaya wa dukkan halittar Allah ma. Wani nasiha da kuma yin nasiha, in an ce nasiha, ka san ba nan nasiha yi na addinu an nasiha. Kulna liman ya Rasulallah, ƙala lillahi ko wa li rasulihi wa kitabihi wa li aimatul muslimina wa ammatihim. Wannan nasihar ake nufi. ka yi nasiha ga Allah shine ka bi dokokin Allah ka yi nasiha ga manzon Allah ka bi umarnin manzon Allah ka yi nasiha ga Qur'ani shine ka yi aiki da Alqur'ani ka yi nasiha ga jagororin musulmi sune aimatul muslimina umarnin da suka baka ka yi halin da suka maka ka bi inda ya saba wa Allah ba sannan amma wa sauran mutane talakawa ƴan uwanka ka musu nasiha ka kyautata musu ka ba su shawarwari na alheri to ita ce nasiha da ake nufi a nan to yambaji an ya kuna sahibul ilmi yana kamata ma'abocin ilimi ya kasance mushfiqan mai tausayi nasiha mai yin nasiha gaira hasidin banda wato ya zamanto gaira hasidin ba mai hasada ba ina fata an gane yayi lamba ta biyar ai gaira muridin ya zaman wani muridin da zawali ne matul gairi mai nufin gushewar ni'imar da Allah ya yi wa wani ina hasada duk wanda Allah ya bashi ni'ima ta duniya ce ko ta addini ko ta lahira ya samu kuɗi kai baka da shi ka ji daɗi a ranka Allah ya arzuta bawan ko ya bashi ilimi kai ma kana ƙoƙarin nema ka ji daɗi Allah ya arzuta ku da malami ko a gidanku ko a unguwarku ko a garinku ko a ƙasarku kar ka masa hasada akan ni'imar da Allah ya bashi in mu- in in ɗalibi ya ya zama haka to da wurin Allah zai almuta shi da ilimi in dai yana yin nasiha yana tausayi kuma baya yi wa kowa hasada malai ce fal hasadu kaga hasada ya zuru yana cutarwa ga kowa da kowa musamman kuma ga ɗalibin ilimi tana hana shi ci gaba wala yanfa'u baya amfanarwa kai dai dan ba ka so ba zai hana Allah ya ci gaba da bashi ni'imar da ya bashi ba dan ba ka so ba zai sa Allah ya kwace ni'imar da ya masa ba to me amfanin ta shi kuma wata kila ba bai san kana yi ba kaga kana cutar da zuciyarka kana cikin damuwa kullum in ka ganshi sai ka shiga damuwa kuma ta ɓata tsakaninka da Allah abin da ya kamata ka samu a wajen Allah sai ya hana ka saboda kana yi wa bawansa hasada in ba a ba ruwa in ba in an ba wani laifi ne a wajen ka to kai dan me yasa za a baka kai ma ba baka tantance a baka ba kenan wa kana ustadu la shaykhul islam malamin mu dattijan musulunci burhanuddin hujjar addini rahimahullah kana ya kasance ya kuli yana cewa inna ibn al-muallimi ka sani dan malami ya kunu aliman yana zamantowa malami yawanci za ka ga dan malami ya zama malami ko ko da ba dukan ƴaƴan ba in dai malami ya kai malami to za ka samu ko da guda ɗaya ne daga cikin ƴaƴansa an samu ya zama malami لأن المعلم دومين شي مالمي يريد أن يكون تلاميذه علماء yana son almajiransa gaba ɗaya su zama malamai in baya so ai ba zai karantar da su Su- shi malami da yake koya ma karatu sawawu na qur'ani ne ko na littafi ne so yake abin da yake koya ma ka gane karatun da yake ɗora ma ka gane har ka zama malami to fa bi barakati itiqadihi a dalilin albarkar wannan itikadin da yake zuciyarsa yana so duk almajiransa su zama malamai wa shafaqani da tausayin da yake in ya ga wanda baya gane karatu yana tausaya masa to a dalilin wannan ya kuri ibnu aliman sai kaga ɗansa ma ya zama malami to haka nan a cikin masu dukiya yawanci za ka ga attajirai a cikin ƴaƴayensu an samu masu kuɗi wani ma har ka ga ɗan ya fi uban kuɗi ko to shi ma in ya zama a neman kudinsa yana tausayi yana tausaya talakawa yana yin sadaka yana yin kyauta yana alheri da dukiyarsa to za ka ga lalle a ƴaƴansa sai an samu masu kuɗi saboda albarkar tausayawa bayan Allah da yake da dukiyarsa wa kana yuhuka to alhamdulillah wannan din yana da tsawo kai tana da tsawo sai ne Allahu alwadi tafi na nawa ɗari da nawa ɗari da saba'in da bakwai na za mu tafi tabrini na nawa yawwa ɗari da saba'in da bakwai allahul wafi tabrini na hudu da'il asma al'atiyata ka sanya sunaye masu zuwa fi jumali a cikin jumloli bihaisu ya kuna kullu ismin na'iba fa'ili ta yadda kowanne suna zai iya zama na'ibul fa'il kowanne suna zama na'ibul fa'ili ba fi'ili ba ba fa'ili ba ba maf'uli ba ya zama na'ibul fa'ili sunayen ga sunan alqahiratu birnin alqahira na misra kenan to ana so ya zama na'ibul fa'ili ko sai ka ce buniyatul qahira an gina birnin alqahira ba za ka ce bana amrubun al-as alqahirata ko al-askandariyata ba Eh, in ka ce bana to sai ka kawo fa'ili alqahirata kuma zai zama maf'uli ne mansudi to in ka cire fa'ilin alqahiratu sai zama na'ibul fa'il sai ka ce buniya alqahiratu ba za al-qur'an hadisi buniyal islam to waye gina Allah banallahu islamu ala kamsin Allah ya gina musulunci ala kamsin banallahu islamu sai aka cire fa'ili shine Allahu sai aka ce buniyal islamu to al islamu shine na'ibul fa'il fa'ilin nan shine Allahu to da ba a kawo shi ba ruku'ar sai ta tashi daga kan Allahu fa'ili ko kuma kan al-islamu maf'uli sai ya zama na ibul fa'il ya dauki ruku'a ta fadi ka gane ai to wannan ma haka ka'idar take buniya ko buniyatul qahiratu an gina birnin alqahira sai me at-ta'amu ko sai ka ce tudi at-ta'amu dudika ta'amu an dafa abinci amma idan ka ce ɗabaka to sai ka kawo sunan wanda ya dafa ka ce ɗabakatil bintu ta'ama to in ka cire albintu sai ta'ama ya zama na ibu fa'ilu sai ka ce dudika ta'amu an dafa abinci algusulu reshe na bishiya sai ka ce kudi algusulu an sare reshe amma idan ya zama مفعول زي كتير قد زيد الغسل المدرسة لا تيسوى بنية بنية المدرسة كو نزفت المدرسة أن أمت شيء مكرنتا الورد كو لا كتير أطيب الورد أن أنكو فلان وردي الشارع كو لا كتير نزف الشارع أن أمت شيء تيتي المائدة كو wuzi alma'idar an ajiye kaɓashi na abinci a talamizu almajirai ko za ka cewa garibar talamizu an doki almajirai sun sun yi laifi ke almujta hiduna ko almujta hiduna masu yin ƙoƙari to za ka iya cewa kufi almujita hiduna an saka wa masu kokari an musu sakayya daga mukafa'a sakayya ko almuzinibu ko za ka ce uzibal muzinibu an azabtar da mai zunubi wa ya azabtar da shi Allah azaban lahul muziniba ne ya ka ce uzibal muzinibu duka ka mai da su na ibu fa'ili مبني للمجهول الحمد لله ثاني التاج الجامع للأصول نعم نعم نعم انت ما تدينه هاد بوي ما سبق رنسا تو مالا مالا لا شان لن يسول تو الله هنا من جيبك انا تو هذا العزيز الحاج الجامع للأصول هذه نقلي ده قوم شابقي عن عائشة قالت هنا تجي الباب السابع في الهيد والنفاس والاستهابة أن عائشة قالت تشي كنت أغتسل لا كفنت إلا أن وانكا أنا لي والنبي تعالى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه واو البقية لي والنبي إن تشي معناه ma'annabi ina yin wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallama min ina in wa'idin a ƙwarya ɗaya kilana dukkan mu zunubin muna da janaba wankan janaba ke wa kana ya aburuni kuma manzo Allah ya kasance yana umarta ta fa attaziru in daura karjalle ai albasul izar allazi yasuru ma bayna surati wa rukuba shine attaziru ina ɗaura gyauto da yake tuttuke tsakanin cibiya da gwiwa. Fayu ba shiru ni ya rungume ni a kwanciyar bacci wa ana ha'ibin kuma ina jinin haila wannan shi ne mahallin shahi. Muna magana akan hukuncin haila ne ba akan hukuncin janaba ba. Ya nuna maka ba ƙaurace wa shimfiɗar matarsa yake don tana jinin haila ba. A'a gurin nan dai da aka hana shi ne farki da Allah ce fa'ata zulun nisa a fil mahidi ba ku kaurace musu a shimfiɗa ake nufi ba a fa'ata zulun nisa ku kaurace wa mata fil mahidi cikin gurin da jini yake zuba a lokacin zubar jinin haila sai ne wa kana yakhruju ra'sahu yukhriju ra'sahu manzo Allah ya kasance yana fitar yana fito da kansa ilayya zuwa gare ni wa huwa mutakifun yana itikafi a masallaci ka gane ai fa azsiluhu na wanke masa kai da taje masa shi na gyara masa kan wa ana idu kuma ni ina jinin haila ka san me itikafi baya fita daga masallaci sai dan abu guda biyu ko bukata ta tsugunno ko kuma ci da sha to tun da yanzu gyaran kai za a masa ko gashi yana cikin masallacin yana itikafi ba shi yake fitowa da jikinsa ba yukridu ra'sahu ilayya yana fito da kansa gare mu ka san kofar ɗakin ta kofar masallaci ne a haɗe ki da masallaci daga ta fito daga ɗakin Aisha sai masallaci sannan yake shigowa masallaci yana ɗakin daga nan kuma yake shiga ɗakin ta daga masallaci to idan yana itikafi yana buƙatar a tage masa kai ko a wanke zai mata magana jikinsa yana masallaci sai ya fito masa da kan cikin ɗaki ta kama ta gyara masa ya koma masallaci kuma a lokacin tana jinin haila ya nuna maka jininta yana tare da ita najasarta tana tare da ita shi kuma da cikakken tsarkinsa da alwalarsa rawahul kamsatu an maimunata bint al ko an wata daga zalim maimuna ita ma dai matar manzo Allah ce radiyallahu anha qalat tace kana rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yubashin risa'ahu yana rungumar matayensa fauqal izari amma a saman kwarjalle wa hunna huyadu a lokacin da suke jinin haila baya sa hannu ga karkashin izar din sai dai fauqal izari rawahu salasa wa anha daga maimunata qalat tace kana rasulullahi manzala sallama ya kasance yabda ji'u yana kishin gida ba iya tare da ni wa ana ha'izun kuma ina jinin haila ita ma matar annabi ce imana yana kwanciya da ni ina jinin haila wa bairi wa bainahu sawmun amma akwai abin da yake tsakanina da shi shine tufafi ba haka tsirara ba sai na daura kwarjalle ya zama tsakanina da shi akwai mayafi saboda Allah ya ce fa'ata zulmi sa'atil mahidi rawahu shekani wannan sa'i wa qalat aisha da aisha ta ce kuntu na kasance anani wa rasulullahi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama nabitu muna kwana fi shi'arul wahid a cikin mayafi daya muna ruwa kenan da mayafi shi'ar din mayafi alwahidi guda da yayi lamba ta uku a shi'aru kal kitab al-thawb alladhi lil jasad tufafin da yake makala a jiki wa ana haidun kuma a lokacin ina jinin haila tsamisun ko ina mai yin kunzugu. Fa in asabahu minni shay'un idan wani abu na jini ya taba jikinsa ga salama kana zai wanke iya gurin ba dukkan tufafinsa zai wanke. Walan menene walan ya azu ba zai ƙetare gurin ba daga ƙetarewa ne. Tilka hududullahi fala ta'taduwa. Kaga ƙetarewa. walan ya azu wajen wankewa ba zai ƙetare iya inda jinin ya taɓa ba. Ka gane ai dama fasulun za ta ainati da jasatu gusula mahalluha a wanke mahallinta iya inda ta taɓa ba sai ka wanke dukkan tufa ba. To shi ne take walan ya azu baya ƙetare shi. Nan ba ta ce ai lam ya tajawaza mahallar dali baya ƙetare mahallin jinin bal ya gasuluhu faqat yana wanke iya inda jinin ya taba kadai tun masallaci sannan yayi sallah da wannan tufafin rawahu abu dauda wannan sa'i wa an hada qalat qala li rasulullah manzala sallama ya ce min la wulilil kumrata ki me komin mayafi kar fa ka sai kamrata giya yawa akwai rufu a kumra wal yadribna bi kumurihinna ala juyudihinna shimar an san shimar da ba ta suke cewa himaru yanzu to ai himaru da shi himaru himaru akwai ɗa mayafi da mata suke yafawa ka gane ai shine himaru yamma su khumur wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna su nade jikinsu da mayafansu shine bi khumurihinna yace na wuli ni al kumrata ki ne komin mayafi lamba ta takwas alkumata ka humrata sajjadatun sagira wata sallah ya ce kalama min kusin nakali da aka yi ta da tankar dibino min almasjidi daga masallaci fa qultu sai nace inni haidu ni fa ina jinin haila inji ita wa Aisha fa qala sai inna haida take laysa fi yadiki to ai jinin haila take ba a hannunki take ba ta ce fa nawo la sai na leko masa hannu ta miƙa ba cikin masallacin ba shiga ta yi ba ta jawo wannan kesan ta meko masa rawahu da kamsatu illa al-bukhari an ummi atiya wa kana baya atin nabi an wata daga ummu atiya al-ansariya ita mutuniyar madina ce ba matar manzon Allah bace baya atin nabi ta yi wa annabi mubaya sallallahu alaihi wasallama a lokacin bai'atul aqaba qala tace kunna la na'uddul qudrata mun kasance ba ma kida al-qudrata gurbata na ruwan jinin haila ba jini ba kuma ba fari ba ya gurbata wa sufurata da kuma ruwan dorawa dorawa ba da tsuri bayan jini ya ɗauke ba ma kidayen shai'a a matsayin wani abu na jini da ake lissafin idda da shi rawahu abu dauda wal bukhari wan nasa'i alhamdulillah fatiha da salatul fati Allah ya biya mana dukkan bukatun mu da bukatu waɗanda sun ka umarce mu da addu'a bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح الحمد لله